أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا بيركو بيرني بيرقى وطن rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina 1441 wanda ya daidai da 29 ga watan biyu shekara ta 2020 miladiya kamar yadda aka sanar za a abinan asabar din karshen wata za mu karanta littafin lamiya ne ma'ana sharhin lamiya insha Allah wannan shine darasinmu na hudu a cikin wannan littafi ko? to darasi na biyar ne? to shine darasi na biyar a cikin wannan littafi mai albarka ina ganin sai ku karanta in ba a manta haddan ba ku karanta mana mu in ba a manta ba dan an yi wata ɗaya da haddace littafin ya kamata yana bismillah to ku buɗe littafin karanta da littafin a ai na ji ba kowa ne yake yi ba
الصحابة كلهم في مذهب ومودة القربى بها أتوصلوا ولكلهم قدر ورجل سابر لكنما الصديق منهم أفضل يقول في القرآن ما جاءت به آياته وهو الكريم المنزل وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نطق الطراز الأول وأرد أهدتها إلى نقالها وأصولها عن كل ما يتخيل نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخضل والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلوا وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل لكل حي عاقل في دينه عمل يقارنه هناك ويسأل هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي هنيفة ثم آمد ينقل وإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدأت فما عليك مؤول to wannan shine mun karanta sharhin wato baiti na uku shi ma rabin rabin shadara muka karanta hubbus sahabati kullihim li madhhabu ko to za mu karanta ɗaya ɗangon inda yake cewa ومودة القربى بها أتوصل an yi shi? to mun yi mawadatul qurba ko? to wani kullihim ne? to yake cewa a tafadulu bainar sahaba radiyallahu anhum wato fifikon da ke tsakanin sahabbai Allah ya ƙara musu yadda ƙalan nadimu rahimahullah mawaƙin wannan littafi na ainihin lamiya Allah ya masa rahama ya ce walikullihim ƙadurun wa fadlun sati'un lakin na masiddiƙu minhum afdalu ya ce walikullihim kowane ɗaya daga cikinsu cikin sahabban nan yana da ƙadurun wato daraja wa fadlun da falala sadi'un maɗaukakiya lakin na masiddiƙu sai dai abubakar siddiq minhum a cikinsu afdalu shi ya fi kowa al-mufradat ƙadurun da kuma sati'un waɗannan su ne malam yake ganin zai fassara mana su ya ce ƙadurun ai manzilun sati'un murtafi'un kenan wali kullihim manzilun murtafi'un wa fadulun murtafi'un kenan kowane ɗaya daga cikinsu yana da manzilun shine ƙadarun ɗin ma'ana yana da matsayi sati'un ay murtafi'un wa fadlun da kuma falala sati'un ay murtafi'un madaukakiya الشرح بعد أن ذكر الناظم رحمه الله حقوق الصحابة bayan shi mawaƙin littafin Allah ya masa rahama ya ambaci haƙoƙin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa ahlul bait da kuma iyalan gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shara'a fi ithbati fada'il sahaba ridwanullahi alaihim sai kuma ya shiga wajen bayanin tabbatar da falalolin sahabbai Allah ya kara musu yadda wata faduli bainahum da kuma fifiko da ke tsakaninsu wani ya fi wani wani bai kai wani ba wa zalika jumlatan wa tafsilan kuma malam ya ambaci hakan a dunkule sannan kuma akwai bayanin haka kuma a rarrabe faljumlatu huwa isbatuhu wato falalar fifikon da ya faɗa a jumulce huwa isbatuhu shine tabbatar wanda ya yi shi mawallafin littafin annan sahabata radiyallahu anhum cewa sahabbai Allah ya ƙara musu yadda umma khairu hadhihi al'umma su ne mafiya alkhairun wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa afdaliha kuma su ne mafifita a cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba'adan nabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana in ka ɗauki al'umma gaba ɗaya ba wanda ya kai alkhairinsu sannan kuma wajen fifiko da falala in ka ɗauki annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mai falalarsu wa zalika li hadithi abdullahi bin mas'udin radiyallahu anhu malam ya ce abin da yasa ya faɗi haka saboda hadithin nan na abdullahi dan mas'ud Allah ya ƙara masa yadda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya bada shaida da ainihin wato ta girmamawa ga waɗannan sahabbai yace khairun nas fiyayyun mutane karni su ne mutanen da suka rayu a cikin ƙarni na sun mallazi na lunahum sannan sai kuma waɗanda suke biye da su sun mallazi na lunahum sannan sai waɗanda ke biye da su wa'annan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba wa wa'annan alƙurunu al-thalatha su ne malamai suke kira alƙurunul mufaddala ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya yabi wa'annan karnuka guda biyu da aka duk mutane nagartattun da aka samu a cikin waɗannan karnukan to ba za ka taɓa samun wani mutum mai nagarta ba sama da nagartarsu musamman karnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu kuma kowa ya san ya rayu ne tare da waɗannan manya-manyan sahabbai Allah maɗaukakin sarki ya ƙara musu yadda wannan hadithi ne sahihi a kharajahu al-bukhari Imam al-bukhari ya fitar da wannan hadithi mai lamba ta 3651 haka Imam Muslim ya fitar da wannan hadithi na khairun nasi qarni hadithi mai lamba ta 2533 قال الإمام النووي رحمه الله إمام النووي الله يمس رحمة يا فدا في شرح مسلم أتكين شرح ديه ومسلم yace ittafaqal ulama malamai sun haɗu ala anna khairal qurun akan cewa fiyayyen karnuka karnahu sallallahu alaihi wasallam shine karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk a karnuka da aka taɓa yi a duniya babu wani karni mafi falala mafi alkhairi sama da karnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal murad ashabu kuma abun nufi shine sahabbansa domin karnin sa sahabbansa ma'ana fiyayyen mutane bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabawa da manzanni su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam qultu hadha madhhabu ahli sunnati wal jamaa qatiba mala yace wannan ita ce wato wannan aqida ta fifita sahabban manzan Allah fiye da dukkan wani ainihin wato abin halitta wanda ba annabi ba ba manzo ba to wannan ita ce aqidar ahli sunnati wal jamaa qatiba gabaki daya min cewa anna khairal ummata cewa anna khairal ummati mafi alkhairin al'umma wa afdaliha mafi ficiyar al'umma ba'da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan annabi sallallahu alaihi wasallam as-sahaba sune sahabbai radiyallahu anhum ajma'in Allah ya kara musu yadda ga baki daya khilafan lirrafida almuraqati almubtadi'a sabanin ainihin wato waɗannan ita ce aqida ahlus sunna game da sahabbai amma banda ar-rafida rafidawa yan shi'a almuraka wa'anda ainihin wato mutuncinsu ya riga ya bari a idan masu mutunci almubtadi'a wa'anda suke yan bid'a fa inna sharran nasi indahum domin mafiya sharrin mutane su a wajen su as-sahaba sune sahabbai kaji wani akasi duk wannan kirkin da nagartar da ake gaya mana na sahabbai muke sanya wa sunayen ƴaƴayenmu muka taso da kaunar su a ranmu a'a to su a wajen rawafid ba mafiya sharrin mutane kaga ga hadisi ya ce su ne mafiya alkhairin mutane to amma su kuma a wajen rawafid sun ce mafiya sharrin mutane su ne sahabbai kama qala ibn kama qala ibn abil iz al-hanafi kamar yanda ibn iz al-hanafi ya ambata rahimahullah fi sharhi tahawiyya a cikin sharhin da yawa ainihin wato kitabu tahawiyya yace faman adallu ممن يكون في قلبه غل لخيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد النبي يتي فمن أضل باب ما في فتا ممن يكون في قلبه غل sama da wanda ya kasance akwai ruko da mummunan nufi a zuciyarsa li khiyaril muminin ga zababbun muminai wa sadati auliya illa kuma shugabannin waliyan Allah subhanahu wa ta'ala ba'dan nabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mafi bata sama da wanda yake kin zababbun muminai shugabannin waliyan Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam bal qad faddalathumul yahud wan nasara bi khasla yace irin wayannan mutane masu zagin sahabbai yace hatta yahudu da nasara sun dara su da wata ɗabi'a guda ɗaya yahudu da nasara faddalathum sun fifici wa'yannan mutane ainihin bi khaslatin da wani hali guda ɗaya ƙila an tambayi ƙila lil yahud an tambayi yahudawa aka ce man khaira ahli millatikum wane ne mafi alheri cikin mabiya addininku qalu ashabu musa suka ce almajirai sahabban annabi musa duba tsiya irin ta yahuda amma sun yadda almajiran annabi musa sahabbansa su ne mafi alkhairin waɗanda aka aiko annabi musa cikinsu waƙilalin nasara haka an tambayi nasara man khairi ahali millatikum wane ne wato mafi alkhairi cikin mabiya addininku ƙalu ashabu isa su kuma suka ce ainihin wato mutanen annabi isa a sahabban annabi isa kaga kenan wayancan an tambaye su sun ce sahabban annabi Musa ba sama da su sannan an tambayi kiristoci cikin wayanda aka aiko cikin ku wane ne mafi alheri a cikin ainihin wanda a cikin ku suka ce almajirai ko sahabban annabi Isa wakilalin rafida sai aka tambayi yan shi'a aka ce da su man sharru ahli millatikum wane ne mafi sharri a cikin mabiya addinin ku qalu ashaba muhammadin suka ce sahabban annabi muhammad wannan shine kaga su wayancan ka duba da yahuda ka ce su waye mafiya alkhairi man khairu ahli millatikum suka ce ashabu musa aka tambayi kiristoci man khairu ahli millatikum suka ce ashabu isa aka tambayi shi'a man khairu ahli millatikum suka ce ashabu man sharru ahli millatikum suka ce ashabu muhammad wane ne mafi sharri a cikin mabiya addinin nan naku na musulunci suka ce sahabban annabi muhammad lam yastafnu minhum basu togace kowa ba a cikin sahabbai illal qalil sai yan kadan sai wasu yan tsararu da basu wuce cikin yan yatsinka ba su kadai ne suka ce mutanen kirki amma duk rago sun ce lalatattu ne wa fi man sabbuhum man huwa khairu mimman mimman istafnawhum bi adha'afin mudha'afa kuma daga cikin waɗanda suke zagi cikin sahabban akwai waɗanda sun fi alkhairi sama da waɗanda suka togace ninkin ba ninkin cikin waɗanda suka togace suka ce su kaɗai ne mutanen kirki a cikin waɗanda suke zagin akwai waɗanda tarihi da nusus sun tabbatar da waɗanda suke zagin su suka fi falala da daraja da fifiko sama da waɗanda suka togace na fata an gane wa tafdil huwa ithbatu tafadul bainas sahaba abinda ake nufi da tafdil wa likullihim fadlin wa likullihim qadrun wa fadlun sadi'un yake cewa to at-tafdil huwa ithbatu tafadul shine tabbatar da fifiko bainar sahaba tsakanin sahabbai lalle sahabbai ba a kan martaba ko daraja ɗaya suke ba wasu sun ɗara wasu wasu sun fi wasu wasu kuma ba su kai wasu ba wa huwa anna afdala hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam yanda zaka fayyace fifikon shine haƙiƙa fiyayyen wannan al'umma ta manzon Allah bayan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine Abubakar Siddiq ثم عمر بن الخطاب سنة عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان سنن سي عثمان بن عفان ثم علي بن ابي طالب سنن سي علي بن ابي طالب وهم الخلفاء الراشدون waɗannan kuma sune kalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shiryayyu kama tabata fil athar kamar yanda wannan magana ta tabbata a cikin hadisai min ha daga ciki an samo athar an ibn Umar radiyallahu an daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda kale yace kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hayyun abdullahi dan umar ya ce mun kasance mu sahabbai muna faɗin wannan magana kuma lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye muna cewa afdalu ummatin nabi fiyayyen wato wanda ya fi kowa cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ba'adahu bayan annabi abubakarin sayyidina abubakar thumma umar sannan umar thumma uthman sannan uthman radiyallahu anhum ajma'in Allah ya dada su gabaki daya inji abdullahi dan umar da da gyara da annabi ya ce a'a fiyayyen al'umma ta bayana wane ne amma sahabbai ya shahara suna faɗa haka fiyayyen al'ummar manzon Allah bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Abubakar sannan sai Umar sannan sai Usman annabi sallallahu alaihi wasallam yana raye suke faɗin haka wannan hadithin hadithi ne sahihi akhrajahu Abu Dawud wa ibn Abi wa ibn Abi Asim fi sunnah wa asluhu fil Bukhari asalin hadithin yana cikin Bukhari wa an muhammad bin al-hanafiya an koma ahlul baiti kenan an karbo daga muhammad ibn al-hanafiya qala yake cewa qultu li abi na tambayi babana ayyun nasi khair a cikin mutane wa yafi kowa alheri ba'da rasulillah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala abubakar waye baban nasa na'am sayyidina ali ko an tambaye shi wane ne mafi ya tambayi mahaifinsa ya ce wane ne mafi alkhairin wannan al'umma ta manzan Allah bayan annabinta babansa ya ce abubakar ƙultu ya ce sai kuma na tambaye su thumma man to daga abubakar sai wa ƙale ce thumma umar ya ce sannan sai kuma umar wa khashitu an ya ƙula usman ƙultu thumma anta ya ce sai na ji tsoron kuma kar in ci gaba da tafiya in ce to sannan waye ce wan usman ya ce tsoron wannan sai na ce sun ma'anta sannan sai kuma kai na ji abubakar ka ce bayan annabi sai sai na abubakar daga shi ka ce sai sai na usman to daga sai sai na umar to daga umar sai kai qal sai mahaifin muhammad bin al-hanafiya sayyidina ali ya ce ma ana illa rajulun minal musulmina ka duba tawazu malai yace ni ai ɗaya ne daga cikin musulmi ma ana ni ba wani bane illa rajulun face mutum ne minal musulmina daga cikin musulmai kaga wa shahida shahidun min ahliha hadisi ne sahihi akhrajahu al-bukhari qala al-a'imma wa thabatat khilafatu wa thabatat khilafatu kullin minhum kullin minhum hasba hadha tartib shi yasa ala'imma malaman musulunci suka ce wa thabatat khilafatu kullin minhum kalifancin kowane ɗaya daga cikinsu ya tabbata hasba hadha tartib a bisa wato gwargwadon wannan tsarin gwargwadon wannan jerin sewa sewa sewa yadda kaga wannan jerin abubakar umar uthman sannan sai shi sai na alin wannan shine abin da ya tabbata wajen malamai walidha dan haka ne kala shekul islam ibn taimiyya shekul islam ibn taimiyya rahimahullah fil aqidatul wasidiyya a cikin littafin sa al aqidatul wasidiyya yake cewa an ahlus sunna yana fadar suwaye ahlus sunna sai ce wa zalika annahum yu'minun abin da yasa saboda su ahlus sunna sun yi imani bi annal khalifa cewa khalifar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba'da rasulillah bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin thumma Umar thumma Uthman thumma Ali yace dukkaninsu sun tafi akan haka cewa Abu Bakar shine khalifa na farko bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam thumma Umar sannan sai sayyidina Umar thumma Uthman sannan sai sayyidina Uthman thumma Ali sannan sai sayyidina Ali radiyallahu anil jami' ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من همار أهله الشيخ الإسلام كتوى ومن طعن wanda duk yayi suka fi khilafati ahadin akan kalifancin wani mutum daya min haula ila ayyima daga waɗannan shugabannin ya waru wani guda ɗaya ce bai yadda da kalifancinsa ba ko ya ce bai yadda da kalifancin sayyidina Umar ba ko sayyidina Uthman ko sayyidina Abubakar ko ɗaya daga cikin su ya ce bai yadda da kalifancinsa ba fa huwa adallu min himari hali wannan ya fi jakin gidansu ma bata an fahimta domin abu ne wanda yake ya fito tamfar rana lokacin azhar ka zo ma kana taiwa mutane wannan sun san kawai haushi kake da aka fa huwa adallu min himari ahli shekul islam ya ce wannan jakin gidansu ma ya fi shi basira أقول ثم يليهم في الفضل بقية الصحابة الستة أقول يتي سينا كما نتيجة بدا تشيوا ثم يليهم ينزمون تشيوا ولكلهم قدر وفضل ساطع أكركشون wannan baitin لكن ما الصديق منهم أفضل كاجي دليلي قاشنا سيدنا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي to daga nan ثم يليهم في الفضل وإنن سوني in ka taho a haka suke abubakar ba mai falalarsa a cikinsu daga shi sai sayyidina umar daga shi sai sayyidina Uthman daga shi sai sayyidina ali to waɗannan in ka ɗauke su a ɗabak su ne ɗabakar farko su suka fi kowa falala cikin sahabbai thumma yalihim sannan waɗanda ke bin su fil fadli a falala baqiyatu sahaba a sita ragowar sahabban nan guda shida min al mubashirin bil janna daga waɗanda aka yi musu albishir da aljanna kama fi hadisi abdurrahman bin auf kamar yadda ya zo cikin hadithin abdurrahman ibn auf radiyallahu an ƙala ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa uthman fil janna wa ali fil janna wa talha fil janna wa zubair fil janna wa abdurrahman bin auf fil janna wa sa'ad fil janna wa sa'id fil janna wa abu ubaidah bin al-jarrah fil janna ala ragami an fi a'daihim an fahimta wayannan gaba ɗaya lokaci guda Allah Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da certificate na gidan aljanna aka ce a ba su haka ya dinga kiran ɗaya bayan ɗaya yana gaya musu ya ce abubakar ɗan aljanna ne umar ɗan aljanna ne Uthman ɗan aljanna ne aliyu ɗan aljanna ne talha ɗan aljanna ne zubair ɗan aljanna ne abdurrahman bin auf a cikin aljanna shi ma yake sa'ad bin sa'ad bin abi waqas shi ma dan aljanna ne sa'id bin amr dan aljanna ne abu ubaidah bin al-jarrah shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dan aljanna ne me ya damuwar ka da in sun shiga aljanna me me ya damuwar ka me suka tare ba wanda a cikin su aka ware duk gaba ɗayan su annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su yace yan aljanna ne أخرجه أبو داود والترمذي بهذا اللفظ وابن ماجة وكما ذكرهم ابن أبي داود رحمه الله في هائيته كما يند تنجدا أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني يا أنبتا أتكل لتافن صحائية يتي وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجه ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجه وإنهم للرهد لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسره سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممده haka ya tattare su su su goma nan ya wake su ya ce wa ƙul ka ce inna khairan nas mafi alherin mutane ba da muhammadin bayan annabi muhammad wazirahu su ne waziran nan nasa abubakar da umar su ne wazirahu ƙidman waɗanda su suka riga kowa ba da gudunmawa a wannan addinin ma'ana ƙidman sun sha gaban kowa musamman abubakar kowa ya sani dama shi ya fara musulunta shi ya yi kaza shi ya yi kaza da aka waɗannan su ne wazirahu waziransa ƙidman wanda sun sha gaban kowa thumma usmanul arjahu sannan usman shine al'arjahu ya fi rinjaye sama da ragowar wa'yanda ba wa'yancan ba wa rabi'uhum na hudunsu khairul bariyati ba'dahum aliyun ba kaga ya tsallake akwai wannan ko can cikin ainihin littafin akwai wannan ko ku rubuta shi sai ku rubuta wa rabi'uhum khairul bariyati ba'dahum aliyun halifal khairi bil khairi munjihu yace na hudun su khairul bariyati ba'dahum aliyun wato shine yana daga cikin fiyayyen talikai ba'dahum bayan wayancan guda uku bayan abubakar da umar da uthman to na hudunsu shine khairul bariyati fiyayyen talikai ba'dahum bayan wa'ancan guda ukun aliyun shine sayyidina ali halifal khairi ma'abocin alheri bil khairi munjihu mutum ne wanda yake mai cin nasara ta hanyar ayyukansa na alkhairi wa innahum hakika waɗannan su su hudun larrahadu wallahi jama'a ce larai ba fihimu babu kokonto a tattare da su ala nujubil firdausi suna kan wasu irin raƙuma a cikin aljannar firdausi bin nuri tasrahu wanda wannan raƙuman suna kiwo ne a cikin haske a cikin gidan aljannatul firdaus sa'idun wa sa'adun wa ibn aufin wa talhatin akwai sa'id shine na ainihin biyar ɗinsu wa sa'ad na shida wa ibn aufin na bakwai wa talhatin na takwas wa amiri fihrin wa zubairul mumaddahu shine wato amir wato ibnul jarrah sannan kuma wato wa zubair da kuma zubair bin al'awam al-mumaddahu wanda yake abun yabo waɗannan su ma ya tattara su kaga su su goma ya waƙe su a cikin wannan baiti khulasatul qawl tataccen zance wa alam ka sani anna sunnata wal jama'a anna ahlus sunnati wal jama'a haƙiƙa su ahlus sunna wal jama'a ya rauna su suna ganin anna tafadula bainas sahaba haƙiƙa fifiko tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhum Allah ya dada su jarin wannan fifiko ne wanda ya gudana ala qadari maratibihim gwargwadon darajojinsu wa manazilihim da matsayinsu fa yufaddiluna al-khulafa ar-rashidin shi yasa suna fifita kalifofin nan shiryayyu guda hudu ala tartibihim akan jerinsu su ma abubakar sannan umar sannan Uthman sannan Ali to daga su waɗannan su ne ɗabaka ta farko sun mabaƙiyyati sitta sannan sai ragowar guda shidan min al'asharatul mubashshari na biljanna daga mutum shida goma da aka yi musu albishir da aljanna su ne wanda muka karanta to bayan waɗannan suwaye masu martaba ko falala ta uku sun muhajirina sannan sai kuma waɗanda suka yi hijira gaba ɗaya fal ansar sannan sai kuma al'ansar mutanen madina na'am to in na karanta sai ka gyara thummal muhajirina fal ansar akwai wanda ba haka aka rubuta ba yawa to kaga kai naka ne ma aka samu kuskura thummal muhajirina sannan sai kuma al muhajirin fal ansar sai kuma al ansar wato 'yan madina sun ma'ahalu badirin sannan sai kuma sahabban nan da suka je yakin badar fa'ahalu uhudin sannan waɗanda suke biye da su sai kuma sahabban da suka je uhud thumma man anfaqa min qablil fatihi wa qatal sannan sai waɗanda suka ciyar da dukiyarsu min qablil fatihi tun kafin sulhul hudaybiya wa qatal kuma suka yi yaƙi alaman anfaka su ma suna da fifikon daraja sama da waɗanda suka ciyar da dukiyoyinsu min ba'adihi bayan an yi sulhul hudaybiya wa qatal kuma suka zo su ma suka yi yaƙi wa kullan wa'ada Allahul husna an fahimta to bayan waɗannan sun masairu sahaba ridwanullahi alaihim ajma'in sannan sai kuma ragowar sahabbai Allah ya ƙara musu yadda gaba ɗayansu haka kaga shine wali kullihim qadrun wali kullihim qadrun wa fadlun sati'un an fahimta wannan shine wali kullihim qadrun wa fadlun sati'un to wannan shine kowa yana da iya gwargwadon matsayinsa da Allah madaukakin sarki yasa ya samu sai alƙur'an kalamullah munazzal ghaira makhluqin alƙur'anu kalamullahi munazzalin ghairi makhluqin to sai kuma baiti na ainihin wato na biyar shi kuma zai magana ne game da wato alƙur'ani zancen Allah saukakke kuma ba abin halitta ba ne domin akwai waɗanda su ma duk waccan gaɓoɓin duk da muka baro duk kowanne za a ga wato ana so a gaya maka kyakkyawar fahimta da kuma matsayar da ya kamata ka rayu a kai ka kuma mutu a kai can an gaya mana cewa ka ƙaunaci sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da yan uwansa ahlul bait ko to bayan an yi maka wannan sai kuma aka zo a gaya maka cewa sahabban nan ba so duk za ka ƙaunace su amma ka sani cewa suna da fifikon daraja tsakankaninsu to bayan an yi wannan sai kuma aka gaya maka ƙur'anin nan a kowayen da suka tafi akan cewa ƙur'anin nan zancen Allah ne amma abin halitta ne kamar yadda kake ganin a ce ma ka'aba baitullah ko eh kaga ga ka'abar gini ne wanda an gina shi sannan an jingina shi zuwa ga Allah da haka ka'aba a bar halitta ce an jingina ta zuwa ga Allah saboda a girmama ta a ɗaukaka ta to akwai wanda suka tafi kan cewa ƙur'anin nan shi ma da kake kallonsa ba wai zance ne na Allah amma makaluki ne shi ma halittarsa aka yi kamar yadda aka halicci ka'aba da sauran halittun Allah to shine malai yake so ya nuna maka wannan ita ma gurɓatacciyar gurɓatacciyar aƙida ce mummunan tunani ne kaka ɗauke shi to sai yake so ya gaya maka mecece aƙida mai kyau game da alƙur'ani to qala an-nadim rahimahullah yace wa aqulu fil qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu fa huwa al karimul munzalu yace wa aqulu kuma ni aqidata abinda nake faɗa fil qur'ani akan al qur'ani ma ja'at bihi ayatuhu abinda ayoyin al qur'ani nan suka zo da shi fa huwa al karim shi littafi ne wanda yake al karim mai girma al munzalu wanda aka saukar الشرح أثبت الناظم رحمه الله أصلا من أصول مذهب أهل السنة والجماعة yake cewa wannan mawaƙin littafi Allah ya masa rahama ya kuma tabbatar da wani asali daga cikin asalai na mazhabar ahlus sunnati wal jama'a fi hadhal bait a cikin wannan baiti wa huwa al iman ka san tambayar sa akai ko a yanzu amsa yake bayarwa game da mecece aqida sa ya sa'ili am mazhabi wa aqidati ruzqal huda man lil hidayati yasalu ko to yanzu ya faɗi aqidar sa game da sahabbai ya faɗi aqidar sa game da ahlul bait ya faɗi aƙidarsa game da darajoji da falalolin sahabbai to yanzu kuma yana gaya mana yana ba da amsar aƙidar da ake tambayar mecece aƙidarsa to game da ƙur'ani kuma ga aƙidarsa ya ce wa huwal imanu bi annal ƙur'ana kalamullah wato shine yin imani da cewa alƙur'ani kalamullah zancen Allah ne hurufahu wa ma'anihi an fahimta أن القرآن كلام الله زنشان الله ني حروفه ومعانيه حرفا da ma'anoninsa munazzalun kuma saukar da shi aka yi ghaira makhluqin ba abin halitta bane bal huwa sifatun min sifatihi ta'ala bari sifa ce shi alqur'ani daga cikin siffofin Allah ta'ala minhu bada'a daga Allah yake wa ilaihi ya'udu zuwa gare shi zai koma wa huwa mu'jizun littafi ne mu'jizun gagaraba dau dalun ala sidiki man ja'a bihi sallallahu alaihi wasallam wanda alqur'anin nan yana nuni akan gaskiyar wanda yazo da shi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahfuzun kuma littafi ne tsararre ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya dauki nauyin zai kare shi ya bashi kulawa wa qad takallama Allahu bihi haqiqatan la majazan kuma haqiqa ubangiji ta'ala yayi zance da alqur'ani zance na haqiqa ba majazi ba saboda kun san zance ya kasu kashi biyu kamar yadda malaman usul suka ce akwai alhaƙiƙa akwai almajaz ina fata an gane shi zance na wato alkalamul haƙiƙi shine a yi amfani da wani lafazi a gurin da dama nan ake amfani da shi wannan shine haƙiƙa an fahimta allafazul musta'malu fi ma wudi ala lafazin da aka yi amfani da shi a gurin da dama nan ake amfani da shi wannan shi ake kira haƙiƙa shi kuma majaz shine wato allafazul musta'mal fi gairi ma wudi ala wato yin amfani da wani lafazi ba a gurin da ake amfani da shi ba wannan ya zama majaz sannan shi kuma ainihin wato a abin nan shi haƙiƙa wato zance na haƙiƙa ya kasu kashi uku akwai abin nan akwai haƙiƙa lugawiyya akwai haƙiƙa urfiya akwai haƙiƙa shar'iyya sannan shi kansa majazin suka ce akwai ainihin wato akwai wato shi kansa sun karkasa majazin amma yanzu kan mu shiga can kuma mu zamanto mun abin nan abinda nake so dan ya kawo kalmar haƙiƙa da majaz ne ya kamata a gane su bari ba ku misali dan kar a shiga da nisa yanzu zaki menene zaki na'am dabba ce mai kafa hudu da take kai farmaki ta kama abu ko mai karfi da sauransu to yanzu kaga sai ka kalli zakin gidan zu sai ka ce mazaki zaki yanzu wannan kalmar da ka faɗa wa zakin gidan zu hakika ce ko majaz sai ka kalli wani jarumi kamar yadda a hausa ake cewa ali zaki yanzu sai ka cewa aliyu kana kallon zaka ce an ali zaki yanzu ali zaki zaki ne irin wancan na gidan zu to yanzu kaga wannan majaz ne an fahimta duk da cewa shi ma sun ce ba a ɗauke magana daga hakika kai ta zuwa ga majaz sai an samu dalili sahihi kuma sai an samu ƙarina kuma sannan ya zamanto da waccan ma'anar ta hakika da ta majazin akwai alaƙa yanzu kaga ka cewa ali zaki ba kana nufin zakin gidan zuba shi yasa ba za a cewa ali zaki ya kama fada ya za a mai da shi dabba ba saboda an san cewa dama ana auro kalmar zaki a gaya mutumin da yake jarumi an cewa ali zaki saboda sadaukantaka da jarumtaka da rashin tsoro da al'ikidam yin gaba baya baya shi sa aka ce masa zaki amma ba ana nufin zaki na gidan zu ba to yanzu kai amfani da kalmar zaki ga dabba ta gidan zu ka ga yanzu ka faɗe ta ne a alal haƙiƙa in ka ɗauko kalmar zaki ka yi amfani da ita ga wani mutum saboda jarumtakarsa ka ga wannan shi kuma ya zama majaz ka aro kalmar ne ka yi amfani da ita don ka fito da wani abu ko kuma ka cimma wata bukata an fahimci wannan na ga muka shiga can ne kuma ni kaɗai kila zan can bayani na waƙad ta kallama Allah bihi haƙiƙa kuma haƙiƙa Ubangiji ta'ala ya yi zance da alƙur'anin nan zance na haƙiƙa ba majazi ba yanzu an fahimci haƙiƙa an fahimci majazi ɗin don ban san fassara da hausa sai dai haƙiƙa da majazi haka ake karanta su an fahimta to abdan ka gane me haƙiƙa shine na gaya maka shine yin amfani da abu a inda aka saba amfani da shi yanzu ba za ka zo ka ce alƙur'ani zancen Allah ne amma Allah bai yi magana da shi ba kawai sai dai kawai ka kawo wasu fahimce-fahimcen ka ce ba za a ce Allah ya yi magana da alkur'ani ba to sai mu ce mu muna kan hakika shine ta kallama bihi ya yi zance da shi alal hakika la majaza bi harfin wa sautin da harafi da sauti wannan duk gaba daya martani ne akwai wanda suka ce eh Allah sun yadda yana maganawa ba sauti ba harafi to shi sa yake ce ma Allah ta'ala ya yi zance da alkur'anin nan hakikatan ne kuma ba majazi ba bi harfin wa sautin da harafi da sauti sami'ahu jibril kuma jibril ya ji wannan sautin ya ji wannan harafin daga ubangiji subhanahu wata'ala minallahi daga Allah wa sami'a minal jibri min jibril alaihi salam annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wannan alqur'anin daga mala'ika jibril alaihi salam wa sami'a sahabatu minan nabi sallallahu alaihi wasallam to kaji yanda isnadin yake su kuma sahabbai sun ji wannan alkur'anin daga bakin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam an fahimci wannan ƙwala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce wa in ahadun minal mushriki na stajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighuhu ma'amana Allah ta'ala ya ce wa in ahadun minal mushrikina idan wani ɗaya daga cikin mushrikai istajaraka ya nemi mafakarka yace ka dan bashi wata yan mafaka fa'ajirhu ba shi mafakar hatta ya sima a kalam Allah har ya ji zancen Allah har ya ji zancen wa hatta ya sima ya ji kalam Allah hakikatan la majazan wa ƙala ta'ala tanzilul kitab min Allah azizul hakim kaga an gaya mana cewa wato fahuwal karimul munzalu saukakken littafi ne Allah ta'ala ya gaya mana haka yace tanzilul kitab wato saukakken littafi ne minallahi daga Allah al'aziz mabuwayi alhakim kuma mai hikima wa ƙala ta'ala ubangiji ta'ala ce wallazina ataina humul kitab waɗanda muka ba su littafi ya alamuna sun san cewa annahu haƙiƙa wannan littafin munazzalun saukakke ne abin saukarwa min rabbika daga ubangijinka bil haƙƙi da gaskiya an jabir bin abdullahi radiyallahu an كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموقف فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي يعرض نفسه ينا بجرد كنسا على الناس بين الجماعة bilmauƙif a wuraren tsayuwa guraren ko kasuwanni ko guraren ibadu kamar gurin aikin hajji da sauransu shine al-mawqif fa yaqul yace hal min rajulin yahmiluni ila qaumi shin ko akwai wani mutum a cikinku da zai ɗauke ni ya tafi da ni zuwa cikin garinsu fa inna quraishan qad mana'uni an uballiga kalama rabbi azza domin quraishawa sun hana ni in isar da zancen ubangiji na mai girma da ɗaukaka ko a cikinku an zo aikin haji ko an hada wajen cin kasuwa annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bijirar da kansa a bainar jama'a yace ya jama'a a cikin ku akwai wani mai karfin hali da yake da karfin da zai iya runguma ta ko ya dauke ni ya tafi da ni zuwa garin su domin in yada in isar da sakon ubangiji domin anan qurayshawa sun hana ni in isar da zancen ubangiji na muhallu shahid an uballiga kalama rabbi wannan hadithin akhrajahu abu daud wa tirmidhi wa ibn majah وصحاه الألباني في الصحيحة وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن أحسن الكلام كلام الله النبي عبد الله بن مسعود الله يقرأ masa yadda shi ma yana cewa inna ahsanal kalam mafi kyawun zance kalamullah shine zancen Allah sahihun akhrajahu abdullahi abdullahi bin ahmad fi sunna wa akhraj al bayhaqi fi al i'tiqad bi sanadin sahihin an abi shu'aib al misri yaqul sami'tu muhammad bin idris al shafi'i رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق إمام الشافعي shi ma yana cewa alƙur'anin nan zancen Allah ne ba abin halitta ba ne wafi sunna ya zo a cikin littafin sunna li abdullahi bin ahmad na abdullahi ɗan gidan imam ahmad bin hanbal ƙala yana cewa samitu abi marratan ukhra yace wata rana na taɓa jin mahaifina imam ahmad su ila an tambaye shi anil qur'an game da alqur'ani faqala sai ce kalamullah shi alkur'ani zancen Allah ne laisa bi makhluqin ba abin halitta bane wala takhasamu wala wala tujadilu man yukhasim yake cewa wala takhasamu dan haka kar ku dinga rigima da husuma akan alkur'ani wala tujadilu man yukhasim kar kuma ku yi jayayya da duk wanda yake husuma duk wanda shi ba dan yana jayayya bane dan ya fahimta a dan ya kawo rudu da ainihin husuma to kar ku yi jayayya da shi wafi sunna ya zo a cikin littafin sunna yake cewa a aidan bi sanadin sahihin an waki qala yace alqur'anu kalamullah wa huwa minhu jalla wa ala waki shi ma yana cewa alqur'an kalamullah alqur'ani zancen Allah ne wa huwa minhu jalla wa ala kuma daga ubangiji wannan zancen yake mai girma da ɗaukaka wa qala shaykhul islam ibnu taymiya rahimahullah fil aqidatul wasitiyya wa min al iman billahi wa kutubihi al iman bi anna al qur'ana kalamullah yana daga cikin imani da Allah da littattafansa yin imani da cewa alkur'ani zancen Allah ne munazzalun wanda aka saukar ghairu makhluqin ba abin halitta bane minhu bada'a daga wajen Allah yake wa ilaihi ya'udu kuma zuwa ga Allah zai koma wa anna Allah ta'ala takallama bihi kuma hakika ubangiji ta'ala yayi magana da alkur'ani hakikatan magana ta hakika wa anna hadha alkur'an kuma hakika wannan alkur'anin alladhi anzalahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanda ya saukarwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi huwa kalamullah shi zancen Allah ne hakikatan zance na hakika la kalama gairihi ba zancen waninsa ba wa qala ibn al-qayyim rahimahullah fi nuniyya fi nuniyya ibn al-qayyim shi ma a cikin nuniyya yana cewa wa kadhalika al-qur'anu ayn kalamihi ayn kalamihi masmu'u minhu hakikatan bi bayani هو قول ربي كله لا بعضه لفظا ومعنى ما هما خلقان ما هما خلقان تنزيل رب العالمين وقوله اللفظ والمعنى بلا روغان إكتا وكذلك القرآن haka shi kansa alƙur'anin nan ainu kalamihi haƙiƙanin zance ne na Allah almasmu'u minhu wanda aka jiyo shi daga wajen Allah hakikatan kuma wato zance ne na hakika bi bayani da kuma bayani huwa qawlu rabbi zance ne na ubangiji na kulluhu dukkansa la ba'dahu ba wani bangaren ba duk gaba ɗaya alqur'ani zancen Allah ne lafzan wa ma'anan ma huma khalaqani da lafazin da ma'anar dukkaninsu ba ababen halitta bane tanzilu rabbil alamin littafi ne saukakke daga ubangijin talikai wa qauluhu da maganarsa al-lafz wal ma'ana maganar tasa da lafazin da ma'anar bila raugani ba tare da ainihin wato rudu ko ainihin wato rikirkicewa ba wato ka fahimta cewa dukkaninsa wannan zance ne daga ainihin wato ubangijin halitta tambihun i'lam anna ahlus sunnati wal jama'a ittafaqu ala ma taqtadi hadhihi al-adilla yake cewa ga wata faɗakarwa ka sani anna ahla sunnati wal jama'a ittafaqu sun hadu ala ma taqtadi hadhihi al adilla al madhkura sun hada kan abinda wannan dalili abin wanda aka ambata yake yake hukunci a kansa wa gairi hada waninta min anna al qur'ana cikin cewa al qur'ani kalamullah zance ne na Allah hurufahu ko hurufuhu harafansa ko hurufihi kalamullahi hurufihi wa ma'anihi harafan da ma'anoninsa munazzalun abin saukarwa ne gairu makhluqin ba abin halitta ba wa yarudduna ala man atlaqa alqawla bi annahu makhluqun sannan ahlus sunnati suna yin raddi da mai da martani ga duk waɗanda suke fassara zancen da cewa abin halitta ne cewa alqur'ani zancen Allah ne amma abin halitta kama huwa qaulul jahmiya wal mu'tazila kamar yadda wannan shine aqidar jahmiya kuma ita ce aƙidar mu'tazila au laisa kalamun lahil huruf dunal ma'ani kama huwa qaulul mu'tazila aidan ko kuma a'a laisa kalamun lahil huruf wato harafan ba su bane zancen Allah ko kuma laisa kalamun lahil huruf wato haruffan ba zancen Allah bane dunal ma'ani banda ma'ana kama huwa qaulul mu'tazila kamar yadda wannan shi ma wata aqida ce ta mu'tazilawa aidan aul ma'ani dunal huruf su suka ce harafan ne kawai banda ma'anar an fahimta zancen Allah iya harafan ne ma'anar kuma ko kuma iya harafan ne banda ma'anar kamar yadda kuma awul ma'ani dunal huruf ko kuma ma'anar ce banda harafan akwai kaulin cewa harafan ne banda ma'ana akwai kuma ma'ana banda harafai in ka ce harafan ne banda ma'anar to kaga shi ma dai zancen bai cika ba haka in ka ce ma'anar ce banda harafan sai zamanto kawai ma'anar haka take daga Allah amma harafan shi kuma daga bakin wanda ka ji ina fata an gane to sai ya zamanto wannan dukkanin ta aqida cewa da take tana da muni ka yadda cewa da harafan da ma'anar duk daga Allah subhanahu wata'ala ne kama huwa qaulul ash'ariyya kamar yanda wannan shine ainihin wato aqidar ash'ariyya aw annahu hikayatun an kalamillah kama huwa kala qaulul kullabiyya wannan duk gaba ɗaya wato mazhabobi ne da ƙungiyoyi na ɓata ga sunan da yawa akwai kuma wanda suka ce a'a kwaikwayowa ake ba wai ainihin zancen Allah ba ne in ka ji zan- in ka ji alkur'ani a bakin wani to kamar yana kwaikwayar yadda zancen Allah ne amma ba wai wannan harufan da suke fita da sautukan da ma'anar ba daga Allah ba ne wannan kamar yadda kullabiya wasu su kuma wata kungiya da ake kira kullabiya au ma'ana au ma'ana ma'anan nafsi au ibaratun an kalamillah kama huwa qaulul ash'ariyya aidan ko kuma a'a au ma'anan nafsi ko kuma wata ma'ana ce ta karan kai au ibaratun an kalamillah ko kuma wayannan sautukan da kake kallo da harafan duk da kake gani kokarin fassara zancen Allah suke ba shi bane wannan Qur'anin da ke hannunka wannan bakin da kake gani da in kana karanta sautin da ke fita wannan duk yana kokarin fassara zancen Allah ne ba shine zancen Allah ba kamar yadda wannan shi ma qaulul ash'ariyya wani bangare na ash'ariyya sun tafi akan wannan wa ma ashbahaha min al-ibarat al-bid'iyya da makamantan irin waɗannan daga fassarori irin na bid'a allati ahdathaha ahlul ahwa wanda ma'abuta son zuciya suka kirkira wal bid'i da bid'o'i wa kulluha dalalun dukkanin waɗannan bata ne wa zaigun karkacewa ne wa qad yakunu ba'daha kufran wasu ma daga cikin su zaka kafirci ne wa mimma yajibu ar-raddu bihi ala ha'ula'i al-mubtadi'a yana daga cikin abin da za a yi raddi da shi ga waɗannan masu irin wannan bid'a qaul ibn ibn abi daud rahimahullah fi ha'iyati wato maganar eh, dan gidan abu daud da ya faɗa a cikin ha'iya dinsa yace wa qul ghayru makhluqin kalamu malikina bidhalika danal atqiya'u wa absahu ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأسجحوا ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضه هو يوضه to kaga wannan shine aka yi wa masu irin wancan ra'ayoyin cewa alkur'ani harafan daga Allah ne ma'anar ba daga Allah ba ko ma'anar daga Allah harafan ba daga Allah ba ko kuma da harafan da ma'anar duk kai kake amfani da su kana kokarin fassara zancen Allah kamar yadda duk muka ji irin waɗannan akawal din to mala yake cewa duk wannan lalle akwai raddi da shi kansa mai ha'iya yayi yace wa qul ka ce gairu makhluqin kalamu malikina wa kulka ce kalamu malikina zancen ubangijinmu wato zancen mamallakinmu gairu makhluqin ba abin halitta bane bi zalika danal atqiyau wa afsahu kuma da wannan ne wato cewa alqur'ani ba makhluqi bane wato al'atikiya masu tsoron Allah dana da shi suka bautawa Allah suka yi addini wa afsahu kuma da shi suka yi bayani suka bayyana wala taku fil qur'ani bil waqfi qa'ila wala taku karka kasance ƙa'ilan kana faɗa fil qur'ani a cikin alqur'ani bil waqafi wato da tsayawa akan wasu ra'ayoyi irin waɗancan kama qala atba'ul li jahmin kaman yanda mabiyan jaham wato yan jahamiyya kenan wayancan wanda muka yi ishara zuwa gare su a cikin karatu wato jaham shine wanda yake da ayin wato cewa alqur'ani makhluqi ne da shi da jahamiya da mu'tazila waɗannan duk sun tafi akan cewa alkur'ani nan makhaluki ne saboda su sun tafi akan cewa da wato waɗannan haruffan da sautukan duk makhalukai ne suna ƙoƙarin fassara zancen wato abin da Allah- zancen Allah ne amma ba su bane ainihin da haka su suna ganin waɗannan maganganu ne waɗanda suke wato makhalukai ne gaba ɗaya tunda daga bakina sautin yake fitowa harafan duk daga bakina suke fitowa kamar yadda ni makhaluki ne su ma makhalukai ne wannan shine ra'ayin su jaham da kuma ainihin mu'tazila wala taqul alqur'anu khalqun qara'atahu karkace alqur'ani halitta ne nake da kake qara'atahu da kake karantawa fa inna kalamallahi bil lafzi yudhihu domin shi zancen Allah daga lafazin yudhihu yake bayyana wa qaulul qahtani rahimahullah fi nuniyati man qala inna allaha khaliqu qawlihi faqad istahalla ibadatal awthani من قال فيه عبارة وحكاية فغدا يجرع من حميم آني من قال إن حروفه مخلوقة فلعنه ثم اهجره كل أواني والوقف, والوقف في القرآن خبث باطل وخداء كل مذبذب حيران قل غير مخلوق كلام إلهنا وعجل ولا تكو ولا تكو في الإجابة واني أهل الشريعة أيقنوا بنزوله والقائلون بخلقه شكلان وتجنب اللفظين إن كليهما ومقام جهم عندنا سيان kaga shi ma sai kawo wayannan baitukan duk dai ana so a rushe maka wancan ka san cewa wannan wato aqida ce da malamai sun dade suna rubuce rubuce akai dan su kawar da tunanin mutane daga cewa alqur'ani nan makhluqi ne shi ma mai mai nuniya yana cewa man qala duk wanda yace inna inna allaha khaliqu qawlihi lalle ubangiji wai ya halicci zancensa zancensa ma makaluki ne faqadista halla to hakika wannan yana kokarin halatta ibadatul awthani bautar gumaka ne man qala ya kuma cewa duk wanda yace fihi ibara a cikin zancen Allah nan akwai ibara wato fassara ce wa hikayatun da kwaikwayowa ma'ana yana ganin kaman zancen Allah fas kokarin fassara zancen Allah kake yi kai a lafuzzanka da sautukanka da kuma hakaitowa da kwaikwayo zancen Allah fagadan ya ce to wannan mai irin wannan ra'ayin gobe alkiyama yujarra'u za a kwankwadar da shi min hamimin anin wato daga tafasasshen ruwan zafi man kala wanda ya ce inna hurufahu makhluqatun harafan ne ababen halitta fal'anhu wannan shi ma ka lahance shi sun mahajurhu sannan ka kaurace masa kulla awani a kowane lokaci wal waqafu fil qur'ani khabathun batilun tsayawa akan alqur'ani alwaqafu fi fil qur'ani khubuthun wannan shi ma wata gurbata ce batilun batacciya wa khida'u kullu mudhabbabin kuma wannan yaudara ce ta dukkan wani mai kwangaba kwambaya hairani wanda yake cikin dimuwa qul ka ce gairu makhluqin kalamu ilahina lalle zancen kalamu ilahina zancen ubangijin mu gairu makhluqin ba abin halitta bane wa ajal kai gaggawa wala taku fil ijabati wani karka zamanto wala ta kuwa ni karka zama mai jinkiri da nauyin jiki fil ijabatu wajen bada amsa an kaji wani ya ce alkur'ani makaluki ne ahalu shari'ati malamai ma abota riko da shari'a aikano sun tabbatar bi nuzulihi da saukar shi alkur'ani wal qa'iluna amma duk wanda kaji suna faɗi bi khalqihi da cewa wato a ainihin wato a halittarsa aka yi shakalani duk sun yi kama da juna duk wa'ancan jahamiya mu'tazila da waye duk shakalani za ga suna kama da juna wajen bata wa tajannabil lafadhaini inna kilayhima ka nisanci waɗannan lafuzzan guda biyu inna kilayhima domin dukkan su su su biyun wato wa maqama jahamin da kuma maqala jaham wa maqala jahamin da kuma maganar jaham bin safwan wato wancan wannan wanda yake na ƙungiyar jahamiya an fahimta wannan jaham din sai ce wa makala jahamin da wa'ancan lafuzan guda biyu da maganar jaham inda na mu a wajen musiyya ne duk abu ɗaya ne duk iri ɗaya ne da haka da wa'anda kaga an kawo maka wajen aƙidu da yawa an kawo ma ta jahamiya mu'tazila an kawo ta kullabiya an kawo ta asha'ira duk waɗannan sun tafi akan cewa alƙur'anin nan ba irin yadda kai ka fahimce shi ba ƙur'ani ne zancen Allah ne hakikatan ba majazi ba sannan da lafazin da harafan da harafan da ma'anar duk daga Allah ne wannan ita ce aƙida kyakkyawa da malam yake kokarin ya tabbatar maka shi yasa muka ya kawo maka wannan dogon bayanin da kuma waɗannan baitukan da ya fito maka da abin nan tun da zan ce mun lokaci yayi insha Allah shi yasa nake ta sauriwa mu kai karshen baiti insha Allah sai mu tashi baiti na shida ko abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi